je lokacin da aka bada dan kaɗan ne takarda ta bata zama a buge ba saboda gaskiya sanarwar da aka mini a takaitaccen lokaci akan yan kwanaki ne to kafin haɗa bayanai na kuma in bada a buga kasancewa ta mai rauni ba na buga abin nan da kaina shi yasa ba a samu takardar a rubuce ba a bijake amma dai ga ta nan a ciki insha Allah ta'ala in an gama sai a san yadda za a yi ita da larabci na sa mata suna mutsarahatul bawazin fi ba'd masail qulutin nawazin akwai shimfiɗa a cikin takaddar wacce ta kunshi bayani akan halin da muke ciki na taɓarɓarewar tsaro wanda babu wanda ya jahilci wannan yanayi kusan yana cin babin tahsilul hasil a wannan zamanin a kasar mu a arewacin Najeriya mutum ya zo yana bayani akan cewa akwai matsalar tsaro ina ganin hata ɗan ƙaramin yawo ya san halin da ake ciki Allah ya yi mana a ciki na yi bayani akan yadda al'umma da yawa suke fuskantar malamai da kuma neman fatawarsu cewa a ba da dama domin a gabatar da alkunuti wasu ma har sun yi gaba gadi suna ba da umarni za ka gani a social media suna cewa a yi kawai wasu ma mata ne wasu kuma maza ne to a ciki dole a girmama tunani na majalisar malamai ta lardin zazzau da wannan tunani da Allah subhanahu wa ta'ala ya kunsa musu domin shirya irin wannan taron domin a fitar da mas'aloli waɗanda suke da alaka da wannan abu na gaba shine akwai bayani mai jawo hankali da babban malami al'allama ibn al-qayyim a cikin zabil ma'ad fi hadi khairul ibad akan wannan matsalar ta al-qunuti a cikin wannan shimfidar tasa ko cikin wannan bayanin nasa ya jawo hankalinmu akan cewa matsala ta alkunuti alkunuti na alfijir da ake yi da asuba na wasu mazhabobi da alkunuti da ake yi na a wukiri da kuma alkunuti da ake na nawazi dukkaninsu matsaloli ne na fikihu da aka yi sabani a kansu wanda ba a bid'antar da wani idan ya ɗauki wani ra'ayi a kansa idan muka duba bugun darul fikir na zadul ma'ad fi hadi khairul ibad mujalladin sa na farko shafi na 197 zuwa shafi na 198 zamu ga wannan matsala a ƙarshe har ya kira shi da cewa huwa min babi ikhtilafil mubahi cewa irin waɗannan matsalolin suna shiga cikin ƙarƙashin babi na saɓani wanda ya halatta a shari'a to da kai yana da kyau mu je mu duba wannan maganar da malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi yayi a cikin wannan littafi nasa mai albarka abu na gaba shine tarihin alkunuti ba zan dau lokaci a kansa ba a harshen larabci da kuma malaman lugha me suke nufi da shi da kuma malaman fiqh sun ce alkunut me suke nufi da shi a takaice dai al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi a cikin fathul bari yace an faɗi ma'anoni waɗanda alal aƙalli sun kai fiye da goma wanda in ka ƙirga su sun kai sha biyu wanda ya ce malamin su al'imamu iraqi ya waƙe su a cikin baituta guda uku wanda in muka duba za mu gani amma ma'ana wacce ta fi ƙarfi kuma ta fi damun mu ko ta fi dacewa da halin da muke ciki a wannan zaman namu na yanzu shine ma'ana al'unuti addu'a addu'a wanda kuma abin sha'awa shi kanshi al-Imam al-Iraqi da ya tashi fadi a cikin baitotan nasa guda uku sai ya kawo addu'a ya fara fadi yace du'a'un khushu'un wal ibadatu ta'atu iqamatuha iqraruhu bil ubudiyyah sukutun salatun wal qiyam wa tuluhu kadhaka dawam at-ta'ati ar-rabih al-qinyah shikenan so da haka a takaice a waɗannan baitotan wanda na fara daga baiti na biyu ya fara faɗin addu'a kenan alƙunuki ana nufin addu'a kafin sa ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa nuzhatul ayn nawazir shi ma ya kawo waɗannan ibn al-asir a cikin an-nihaya fi gharib al-hadith shi ma ya kawo waɗannan maganganun karshe da al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi sai ya ce al-qunut yutlaqu ala ma'anin wal murad bihi huna addu'a fi salati في محل مخصوص من القيام القنوت وتعدعى شيكي أن تشيا دعكي أن تأسلى عطي ba a sujada ba ba a zaman tahiya ba ba a cikin ruku a tsaye ake sau da ka alƙunuti addu'a ce da ake yin ta a sallah kuma a tsaye ake abu na biyu a ƙarƙashin wannan kenan me ake nufi da annawazi malaman lugha manya-manya magabata tun daga al-azhari irin su ibn farid irin su az-zamakhshari irin su ibn manzur dukkaninsu sun yi ittifaki akan abin da ake ce manazila ash-shadidatu tanzilu bil qawli dukkan wani yanayi da ya sauka ga mutane na tsanani to ana kiransa da annazila annazila nan da ma'anar wani abu da ya saukar ma al'umma mai tsanani ba a matsayin annazila mas'ala jadida wato sabuwar mas'ala wadda ake neman a samun mata da hukunci ba domin malamanmu na fikihu idan sun ambaci kalmar annazila to wannan kalmar tana zuwa da ma'anoni guda biyu ko dai nazila a matsayin ashadida tanzilu bil qaw wato wani hali na tsanani da ya sauka ga mutane kusan duka malaman lugha abinda suka tafi akai kenan cewa abu mai tsanani ya sauka ma al'umma wannan shine a takaici shi yasa al-Imam Shafi'i yake faɗi yake cewa a wasu baitotansa wala rubba nazilatin yadhiqu biha al-fata zar'an wa inda Allah min al-makhraj kaga mahallin shahid yace wala rubba nazilatin yadhiqu biha al-fata so tari zaka ga akwai wani bala'i mai tsanani da yake saukar ma mutum sai ya zama ya kuntata sanadiyarsa har ya zama amma a wajen Allah mafitar wannan kuncin yake to shi yasa al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alaihi wanda yana cin waɗanda yayi tarifin nazila da ma'ana wacce take mai fadi a cikin sharh Muslim yake cewa as-sahih al-mashhur annahu idha nazalat nazilatu ka'aduwi idan wani abu mai tsanani ya so karma al'umma ta musulunci sai ya ce ka'aduwi kaman abokanan gaba su fada musu da kisa da sata su su mai da su kayan ƙara-ƙara a rika ɗaura ɗan adam a cikin nauyi a ji nawa ya kamata a nema domin a fanshe shi kayan ƙara-ƙara ce ko kuma wa ƙahatsai al'imamun nawawi ya ce hadda fail wa waba'il haka annoba da za ta saukar ma mutane wa aƙashin ya ce hadda tsananin ishi sai ya ce wa zarin zahirin fil musulmi haka nan kowace cuta bayyananniya ga musulmai wa nahwi zalika da makamantan waɗannan qanatu fi jami'i salawati al-maktubati to ya halatta su yi alkunuti a dukkan salloli na farilla wa illa fala in ko ba haka ba to ba a sa su yi alkunuti ba kusan amalaman da suka yi tarifin na nazila to kusan babu kaman al-imam an-nawawi wajen gama waɗannan kuma dama mazhabin shafi'iyya sune awsa'ul mazahib sune sune mazhabin su yafi yalwa a game da babun alqunuti wannan a gurguje kenan abu na gaba shine nau'ukan alqunuti da ake da su da malaman fiqh suka tafi akai akwai alqunuti na farko shine alqunutin sallah asubahi wanda malikiya suke yi da kuma shafi'iyya alƙunuti nau'i na biyu shine alƙunutin wutiri wanda mazhabin hanafiya da mazhabin hanabila suka tafi a kansa sannan kuma sai alƙunuti nau'i na uku shine ƙunutun nawazil wanda a cikin mazhabobi waɗanda suka fi goyon bayansa akwai mazhabin al-Imam Abu Hanifa da mazhabin al-Imam Shafi'i da kuma mazhabin al-Imam Ahmad wanda in ka duba littafanmu na Malikiya da wuya ka ga wani bayani gamsasshe a game da ƙunutun nawazil kenan waɗancan mazhabubun guda uku su ne suka fi ba da mahimmanci a game da bincike akan wannan matsala da muke tattaunawa a kanta akwai nukul da yawa mutum ya duba littafin al-mughni na ibn qudamah al-maqdisi rahmatullahi alaihi da da majmu'ul fatawa na shaykhul islam taymiya da kuma abin nan alfatawul kubra nasa duk zai ga waɗannan maganganun da malamai suka yi a game da hukuncin alkunuti da kuma nau'ukansa al-imam ibn abidin yana da kyau mu faɗi maganar sa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai mutaakhirai na mazhabin ahnaf ya faɗi a cikin hashiyarsa yace wa inna zalabil muslimina nazilatun idan wani abin damuwa ya sauka ga musulmai kanatal imamu fi salatil jihad to ya halatta liman yayi alqunuti a sallar da ake bayyana ta wa huwa qawlu sauri wa ahmada a cikin malamai magabata al-imam sufyan ibn sa'id al-thawri ya faɗi wannan haka al-imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi ya faɗi haka al-imam al-tahawi dai daga cikin manyan manyan malaman hanafiya na da ya faɗi a cikin sharhu ma'anil asar ɗinsa yake cewa إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية يتي أمذهب من حنفية باع ين القنوت أسلى أصباه باتارد ونبلاء ياسو كما فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به أما إذا ونبلاء قوة فتنة ɗaya daga cikinsu ko dukkaninsu suka saukan ma al'umman musulunci to ya halatta fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallama yayi nasosan da suke tabbatar da akwai alkunuti na nawazi al-imamu al-imamu muslim rahmatullahi alayhi a cikin sahihin sa sai da ya babi mai girma ya kira shi da babu istihbab al-qunuti fi jami'i salati idza nazalat bil muslimina nazilatun a karkashin kitabul masajid wa mawadi salah al-imamu mal al-imamu muslim ya ambaci hadisai da yawa waɗanda sun kai goma sha biyu waɗanda suke tattaunawa akan alƙunuti na nazila da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya a zamaninsa kenan wannan yake tabbatar mana da cewa ashe an yi alƙunuti manzo Allah sama yayi alƙunuti na nazila a zamaninsa a ƙarƙashin haka al-Imam Shawkani rahmatullahi alaihi yake faɗi a cikin Nailul Awtar yake cewa fihi jawazu du'a fil qunuti bi dha'afati al-muslimina bi takhlisihim min al-asr ya ce hadisan suna nuna ya halatta musulmai masu rauni a yi alkunuti domin kubutar da su daga hannun magabta idan sun kama su a matsayin me sun kama su a matsayin fursunonin yaki sai ya ce wa yuqasu alaihi jawazu du'a'i lahum bin najati min kulli waraqatin yaq'una fiha min ghairi faz'in bayna al-mustad'afin wa ghayrihim ya ce ya halatta kuma za a yi kiyasi a cikin waɗannan addu'a a hadisan akan cewa ya halatta a yi addu'a cewa Allah ya kubutar da su ba masu rauni kawai ba domin yanzu ba masu rauni kawai ake kamawa a kasan nan ba ana kama waɗanda ma kilas ake ganin wuyan su yayi kauri domin a samu kuɗi mai kauri daga danginsu domin kubutar da su to ya halatta a yi addu'a domin kubutar da su sannan ya sake faɗi yake cewa hadhihi al-ahadithu tadullu ala mashru'iyyati al-qunut inda nuzulin nawazi waɗannan hadisan dukkaninsu suna tabbatar mana da halaccin yin alkunuti a lokacin da damuwa ta sauka ga musulmai ya halatta ayi alkunuti akwai maganganu da yawa da malamai suka yi in Allah ya kaddara an buga takaddar zamu gani da kuma waɗancan hadisan waɗanda da yawan mu mun san su an nuna mun cewa na ci rabin lokaci to na yi ƙoƙari in kalli matsalolin da suka fi tsanani na saɓani a cikinmu a game da wannan matsala ta alkunuci ba tare da na tattauna akan wasu matsalolin da ba kusan babu saɓani mai tsanani a kansu ba matsala ta farko ita ce hal yushtaratu iznu waliyi amri fi qunutin nawazil shin sharadi ne sai shugaban ƙasa ko gwamna ko ciyaman na local government waɗanda su ne auliya ulumur shin sai sun ba da izini sai sarkin sai shugaban kasa ce alkunuti sannan za a yi ko sai gwamnan jiha ya ce a alkunuti sannan za a yi ko sai ciyaman na local government ya ce a alkunuti za a yi ko ko ana da damar da za a iya ba da fatawa cewa ya alkunuti wannan matsala ce da malamai suke da sabani a kai alal akalli mazhabobi guda uku mazhabin farko suka ce shari'i ne sai idan shugaba ya ba da izini a ko shi ya yi da kansa ko dai shugaba Buhari yanzu ya rika alkunuti ko gwamna Malam Nasi ya Rufa'i ya rika alkunuti da kansa ko kuma ciyaman nan Zaria local government ya rika alkunuti da kansa ko kuma su bada izini su ce sun nada malam wane da liman wane shi mazhabin farko kenan wanda an samu wannan mazhabin daga cikin malaman Hanabila sun tafi akan wannan fahimta suka kafa hujja da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi alkunuti da kansa kuma ba a samu ya umarci wani daga cikin sahabbansa cewa yayi ba suka sake kafa hujja cewa ayyin alkunuti maslaha ce ta musulmai gabaki daya shi kuma shugaba shi aka dora masa kula da maslahan musulmai suka kafa hujja da hujja ta uku cewa da za a kyale a ce kowa ya yi to al'amarin sai ya zama ya zama babu tsari abin ya zama akwai hargido a cikinsa wannan mazhabin farko kenan mazhabi na biyu suka ce ba sharadi bane sai shugaba ya bada izini ko shi yayi ko bai yi ba ba a neman izininsa suka kafa hujja da cewa asali al'unuti ibada ne kuma addu'a ce duk sharadin da ka kara akan wata ibada to kana bukatar nassi to kuma babu nassi sarihi da ya tabbatar da cewa sai shugaba ya ba da izini sannan za a yi alkunuti hujjarsu ta biyu suka ce ai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne umumin hadisin sa yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah a cikin sallarsa kuma da aka shiga damuwa ya alkunuti sannan na uku suka ce ya tabbata sahabbai da yawa waɗanda ba gwamnoni bane ba sarakuna bane ba halifofi ba ne sun yi alkunuci kuma babu dalilin da ya tabbatar da cewa sai da suka nemi izinin wani daga cikin halifofi sannan suka yi wannan alkunucin irin su anas irin su albara ibn azib da makamantansu wanda al-imam abdurrazzaq as-sanani a cikin al-musannaf nasa ya ruwaito riwayoyi da suke tabbatar da cewa waɗannan sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi alkunuci haka an samu tabi'ai waɗanda su ma sun yi alkunuci a lokacin da wata nazila ta sauka wato wani abin damuwa ya sauka ga musulmai kuma babu shi da cewa sun nemi izini daga shugaba mazhaba suka sake kafa hujja da cewa ai manzo Allah ta sama yayi faɗi fallalar kai ma dan uwanka addu'a a lokacin da bai na to ɗan uwanka ana kashe su a Zamfara ana kashe su a Katsina ana kashe su a Maiduguri to ya za a ce kai ba za ka musu addu'a ba suka kafa hujja da waɗannan hujjojin guda hudu wanda a matsayina na karamin albajiri ni ina goyon bayan wannan mazhabin cewa ba a bukatar neman izinin shugaba musamman shugabanninmu na irin wannan lokacin da ake ciki wanda da wuya su ba da izinin ma kuma ba a gaban ba, ba ma wannan bane a gaban su ga wanda ya lura da abubuwa da yawa abu mazhaba ta uku ita ce suka ce ba sai an nemi shugaba ya ba da izini ba amma idan ya hana a masa da'a idan da za a fara al'unuti a zariya sai ciyaman ɗin zariya lokacin gama ya ce a daina in yana da hujja ta wata maslaha suka ce to babu laifi za a masa da'a wannan ita ce mazhaba ta uku daga cikin mazahib da ake da su saboda ka a takaice ya halatta za a iya al'unuti ko da ba da izinin shugaba ba matsala ta biyu ita ce ana yin al'unuti ne kafin ruku'u ko ko bayan ruku'u wannan ma matsala ce khilafiyya amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ana yi ne bayan an dago daga ruku'u kamar yadda al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaihi ya tarjihin haka a cikin littafin sa mai albarka Fathul Bari in aka duba za a ga wannan matsalar tasa ko wannan maganar tasa ya tattauna akan ta matsala ta uku dake da alaka da wannan ita ce shin ana kunuti na da wata addu'a keɓantacciya da yawa in haka ta faru za ka ga an rubuta mai limamai a basu wata addu'a ko a ce su riƙa yin Allahumma hadina fi man hadaita ko a ce ga addu'ar da za su malamai sun tafi akan cewa kunutin nawazil bayi da wata addu'a keɓantacciya abinda ake shine liman zai yi addu'a a game da halin da ake ciki kamar yadda manzo Allah sama ya rika yi addu'ar neman Allah ya kubuto masa da sahabbansa waɗanda aka kama su ana neman a kashe su da kuma addu'ar da ya rika yi na kabilun da suka kashe masa sahabbai saboda haka idan an samu wani tsanani to liman yayi addu'a akan wannan halin da ake ciki shine baya buƙatar sai yayi waccan addu'ar da ake yin ta a kunutul fajr wannan alqunutun na alfijr na na na na wuciri ne ana yin sani a sallar wuciri kamar yadda al-Hasan radiyallahu anhu jikan manzo Allah sama ya ruwaito akwai naqali daga Ibn Taymiyyah za mu gani a cikin majmu'ul fatawa na sunna akwai naqali daga Imam an-Nawawi kamar yadda ya fadi a cikin Sharh Muslim mas'ala ta hudu ita ce mas'ala ta shin ana yin alqunuti a juma'a sallar juma'a wannan ma malamai sun yi sabani akai babban malami al-Imam Ibn al-Munzir ɗaya daga cikin malaman karni na hudu wanda suna kirga cikin malaman Shafi'iyya amma malami ne mustaqilli yana istinbati da kansa yana ijtihadi yayi maganganu masu kyau akan wannan mas'alar ta shin ana yin alqunuti a ranar Juma'a a ranar Juma'a sallar Juma'a ya kawo maganganu da yawa al-imam ibn abd al-barri a cikin al-istilkar shi ma ya tattauna akan wannan matsalar al-imam abd al-razzaq as-sanani a cikin al-musannaf nasa ya kawo asar da suke tabbatar da cewa da yawa daga cikin magabata sun tafi akan cewa liman ranar juma'a ba zai yi al-qunuti ba domin ba a samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi ba kuma ba a samu sahabbansa suna yi ba sannan kuma suka kafa hujja da cewa ai addu'a da ya kamata liman yayi a ranar juma'a ya kamata yi ta ne akan bumbari ya ma daga hannu ko ya daga yatsa haka aka ruwaito manzo Allah sama yana yi a takaice dai kauli rajihi duk da kauli ne mukhtalafun fihi amma abinda ake rinjayarwa shine ba a yin alkunuti a ranar juma'a a sallar juma'a sai matsala ta biyar ita ce ayyana sunayen mutanen da ake yi musu alkunuti idan an sace su ne ko wata wani bala'i ya halatta a ce Allahumma anji wane wa wane wa wane wa wane sannan ya halatta a ambaci sunan wani a ce Allahumma azibhu ko haka ji an ce Allahumma damdimhu damdamatan da makamantan wannan duka wannan ita ma matsala ce da malamai suka yi sabani a kanta ikhtiyarin shaykhul islam ibn taymiya rahmatullahi alai yace idan bala'in azzaliman ya kai kuma an san su to ya halatta a ayyana sunan su kuma al'ane su wannan shine ikhtiyarin shaykhul islam ibn taymiya amma ita ma matsala ce da aka yi sabani a kanta babu lokacin da sai an ta kakkaranto irin waɗannan bayanai matsala ta shida ita ce matsalar daga hannu a lokacin da ake alkunuti wannan matsala ce da ita ma ba sai mun tattauna akan ta ba matsala ta bakwai ita ce cewa amin jamamu ita ma matsala ce da ba sai mun tattauna akan ta ba babu wani sabani mai girma akan ta sannan sai matsala ta takwas ita ce rera addu'a ta alƙununci wanda ikhtiyarin mafi yawanci daga cikin malamai shine ba a yi a zo ana addu'a ana Allahumma kaza kamar yadda ake karanta alqur'ani suka ce addu'a mawdi'i ne na khushu'i da khudu'i to babu taganni a ciki ba a son a yi amfani da lafazin da ke fa'idantar da tatsiribi ko kuma ta gani a yi addu'a da lafazin da ke nuna kankantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala in muka duba littafin tasihul du'a na ashir baka rahmatullahi alaihi za mu ga wannan sai matsala ta tara ita ce ya halatta a kunuti ba da larabci ba liman an ba da dama cewa liman kai kai alkunuti bayan an gama sallah bayan an gama sallah raka a ƙarshe ka dago daga ruku'u to ya halatta baka jin larabci ko baka iya larabcin da zaka hada ba kayi addu'a ka faɗi da yaren da kake ji idan bahaushe ne da Hausa idan ba yarabe ne da yarbanci idan inyamuri ne da inyamuranci idan ba faransanci ne da makamancin haka to ita ma matsala ce da aka yi sabani a kanta amma ikhtiyarin shekul islam taimiyya wanda ina girmama shi shi ya tafi akan cewa ya halatta za a iya yi saboda Allah subhanahu wataala yana fahimta kowane yare sannan kuma ai mazhabin mazhabo ba da yawa sun ba da dama cewa hadda waɗanda suka ce yin addu'a ba da larabci ba a cikin sallah makaruhi ne suka ce ga wanda ya kasance baya fahimtar larabci sannan an samu wasu mazhabobin da suka ce ya halatta so da ka babu laifi idan liman ba zai iya da larabci zai je yana gurbani to gare da yaren da ya iya mutane kuma su rika cewa ayi matsala ta ƙarshe ta goma insha Allah ta'ala shin alƙunuti na da iyakar kwanaki me ya ja wannan sabanin aslul ikhtilaf na wannan shine cewa manzo Allah sama yayi wata daya sai ya bayar to da wannan sai aka kasi gida biyu wasu malamai suka ce tunda manzo sama wata daya yayi in aka yi wata daya a tsaya wasu kuma malamai suka ce a'a za a yi tayi har sai matsalar da ake ciki ta fita sai an fita daga cikin matsalar wannan kuma ita ce mas'alar tafi daidai almajirin malam ibn taymiya ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi azadul ma'ad yake cewa inna ma qanata inda nawazil lid-du'a li qaumin wa lid-du'a ala akharina thumma tarakahu lamma qadima man da'a lahu dalilin da yasa manzo sama yayi wata daya to abin da yake nema a wajen Allah ya tabbata waɗannan da aka tace su aka je za a kashe su sai ga su sun dawo su kuma kafaran da suke azabtar da su sai ga Allah ya koro su sun sun musulunta a cikin wata guda to sai manzo sama ya daina alqunuti amma ba ya daina alqunuti bane a matsayin ya wakata cewa alqunuti duk da za a yi ka a wuce wata guda saboda ka alqunuti addu'a ne ai ta yin sa har sai an ga waɗannan matsalolin sun kawo a ƙarshe 'yan uwa tausiyat inda wannan takarda take yi abu na farko shine mu zama muna da kyakkyawan ladabi a lokacin da muka samu sabani mu rika girmama junanmu akan matsalolin da muka saba akan su irin waɗannan matsalolin kan mu rika ɗaukar su a matsayin abin da zamu abi da an tadda junanmu idan irin waɗannan matsalolin da magabatanmu suka iya yalwatar zukatansu suka buɗe a kansu sun yi haƙuri da su to ba mu da dalilin da mu za mu riƙa ɗaukar matsaloli da zafi alkhilaf la yufsidu lilwuddi khadiyya sabani baya bata kaunar da ake ma juna abu na biyu shine mu sani cewa waɗannan matsalolin matsaloli ne da aka yi sabani akan su kuma ba za a daina sabani akan su ba ko mu nan yan zariya mun mun samu shibhu littifaq ko kuma mun samu al-ijtihadul jama'i to yan Kaduna ba suna iya saba mana yan Sokoto suna iya saba mana kuma ba yadda zamu ce dole sai mun haɗu da su saboda haka abinda aka rinjayar ake gani shine daidai ai aiki da shi wasiya ta uku ita ce mu zama muna da ikhlasi a lokacin da muke waɗannan addu'o'in mu zama muna da ikhlasi kar mu zama muna alƙunutin nan ga wasu kuma alƙunutin ya rika dawowa kan domin akan yi alƙunutin ne sai a ce bari a tsorata su bari a tsorata su bari a tsorata gwamnati wallahi duk limamin da ya yi alƙunuti dan ya tsorata gwamnati to yana da damuwa a ikhlasinsa ka yi alƙunuti dan Allah sannan abu na hudu shine malamai sun yi wasiya akan cewa ba a san a tsawaita zaka ga wani ana alkunuti sai kamar zai karanta suratul baqara an kadan ake yi larabci kalli ka kalli alkunutin manzon Allah sallama kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito Allahumma anji wana wa wana wa wana wa wana wa wane Allahumma kaza kaza shikenan abinda ake bukata kenan sannan abu na biyar shine muna ba da shawara majalisar malamai ta zama ta ɗauki gabaran coordinating ɗin yadda za a yi waɗannan alkunuta muna ba da shawara ba kowane masallaci sai sun yi ba ba kowane limami sai ya yi ba babu laifi majalisar malamai ta zaɓi limaman da take ganin za su iya aiwatar da wannan alkunutin su yi in su limaman suna da matsala da izinin Allah mamanta da suke cewa amin za a samu mukulisai da izinin Allah to mu muna ba da shawara ya zama an tsara wannan abin a zaɓi masallatan da za su yi ka abu abin ya zama karaji abu na shida shine muna wasiya da cewa 'yan uwa bayan alkunuti ko kafin alkunuti mu karfafi yin addu'a a tsakanin junanmu mutum shi kaɗai ya rika addu'a muna da wannan karancin na yi tambaya shekaran jiya a mimbari ranar juma'a na ce tsakaninmu da Allah waye yake tashi a cikin sulusul lailil akhir idan yi raka'a daya alal aqalla a mazhabin sayyidina Usman da Muawiya ibn Abi Sufyan zuwa sama zuwa sama da ko inda Allah ya kaddara masa yayi waye in ya gama yake daga hannu ya ce ya Allah wannan halin da muke ciki a kasar mu ka fitar da mu wane ne in ya sujada yake roƙon Allah subhanahu wataala yayi so da haka muna godiya ga wannan dama da aka bamu muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya taimake mu wanda kuma muka yi kuskure Allah mu da ku saki ya gafarta mana Allah ya shiryar da mu wannan yanayi da muke ciki Allah ya yi mana shi Allah ka kawo mana sauki Allah mu da ku saki ka kawo mana da wannan damuwa da muke ciki Allah ka amintar da mu a cikin ƙasar mu Allah ka amintar da mu a gidajen mu Allah ka amintar da mu a hanyoyin mu Allah ka suturta matan mu ya Allah subhanahu wataala ka kawo mana da damuwa ka shiryar da shugabannin mu ka dora su akan daidai ka ba su fahimta ta su fahimci halin da ake ciki kuma ka ba su ikon da kau da waɗannan matsalolin sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum